yau lahadi sha tara ga watan jima'a da ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku satin da ya wuce a ji darasi na biyu muka tsaya darasi na uku za mu tashi darasi na hudu a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah ya ɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci za mu tashi kuma aya ta biyun ƙarfi aya ta ashirin da bakwai a da takwas na aya ta ashirin da takwas بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوره يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله مدوكين سرجيتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى Allah shi ne wanda ya aiko manzansa bilhuda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya liyuzhirahu ala dini kulli dan ya rinjaye dukkan addinai gaba ɗayan su ya rinjaye ya danne duk wani addini ga wasi ba sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida lalle Allah madaukakin sarki ya zama ya isa ya zama shi da cewa lalle annabi Muhammad manzon sa ne wa kafa billahi shahidan Muhammadun rasulullah Allah ya zama shi da ya isa ya zama shi da cewa lalle annabi Muhammad manzo ne na Allah wallazina ma'ahu sannan waɗanda suke tare da shi waɗanda aka turo su agaza masa su taimaka masa a shidda wa alal kuffar suna tsanantawa ga kafirai amma wannan sifofi ake faɗa sifar su ta biyu ruhama ubainahu suna jin kan junan idan abu ya taso na sabani a tsakanin suna tausaya wa junan tarawun rukan da ka gan su kaga masu rukuni sujjadan masu sujjada cikin sallah suke ko da yake yabtaguna fadlan suna neman falala min Allah ya gurin Allah madaukakin sarki wa ridwana da kuma yarda Allah suna sallah ne ko da yake dan neman yarda Allah madaukakin sarki sai Allah yake shi mahu zaka ga alamomin su fi wujuhihim fi afuskokin su min asari sujud kana ganin fuskar su za ga alamar sujjada sai Allah yake zalika wannan din littafin da aka yi ma a baya cewa ruhama ubainahum ko kuma ake dawo ala al-kufari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athar sujud sai aka ce zalika masaluhum fi tawra wannan duk mutanen su ne akwai shi a cikin at-taura ba iya al-qur'ani ba kaga an baka tufa wajen nawa na farko ashidda wa al-kufari na biyu ru'ama ubainahum tarawum ruk'an na uku sujjadan na hudu yaktabuna fadlan min Allah wa ridwana na biyar fi ma hum fi wujuhihim min athari sujud na shida ya ka ce duk wayannan abubuwa gidan da ka gani misalin su ne a cikin at-taura wa masaluhum fil injili misalin su ku a cikin injila yadda yake ka zara'in da ka ga sahabban annabi yadda ka ga shuka akhraja shada'ahu wadda ta fitar da tushenta tushenta shi a murusin gaba ɗaya ya fito fattadna da ya girma ya kumbura kaga ana so a gaya ma wato idan ka dace ma shuka ta fito kasance ya girma to ko da iska ta wuce ta karkada ba za ta ture ta ba saboda haka shine ya kan gaya ma sun fito kamar shuka ce da ta fito bayan ta fito tushen ya kama kasa sannan kuma ta yi kauri fastawa ala suqihi ta tsaya akan digadiganta ko da iska ta kada da ta kai gabas da yamma ko kudu da arewa dawowa take ta tsaya tak sai Allah yake yu'jibu zura duk manoma in suka ga irin shuka irin wannan ta tsaya da kafafuwan da birji take shine yu'jibu zura to sai Allah yake yu'jibu bihi wal kuffar sannan Allah ya yi musu wannan jirin ne ya ba su wannan sibobin gaba idan kafirai su rika jin haujin su idan kafiri ya gansu ko ya ji an faɗi sibobin su sai ransa ya baci wa'ada Allahu alladhina amanu Allah ya yi wa waɗanda suka yi kaga wannan da muka faɗa shi kuma sifar ce a injila cewa matsalolin bil injili wa matsalolin bil injili ka zira'i kamar shuka ce a kana da shada a hu duk wani zubar da aka faɗa ɗaya bayan ɗaya ita kuma a injila ta zo to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa adallahu alladina amanu Allah madaukakin sarki ya yi wa waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka yi aiki na kwarai minhum daga cikinsu Allah ya musu alƙawarin ne maghfiratan wata gafara wa ajran da kuma lada wanda yake babba wa ajran azima da lada babba to wannan shine wato um um karshen sura adunkuli malan cewa yukbiru ta'ala an muhammadin sallallahu alaihi wa sallam annahu rasuluhu haqqan Allah yana ba da labari dangane da Annabi alaihi salatu wasallam cewa shi fa manzon sa ne na gaskiya bila shak wala rai ba kokonto ba tantama shi da yake ba Muhammadun Rasulullah mubtada ne da khabar lalle Annabi Muhammad manzo ne na Allah ya kunshi sifa wanda take kyakkyawa bayan Allah ya gaba da wannan kuma sai shiga ya babu to sai shi nan wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi ashidda wa al-kuffar suna tsananta wa kafirai ne Allah ya ga mana a cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi ولا يخافون لومة لائم لأن الله عمره في تركيك يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جربا واعلموا أن الله مع المتقين wannan misalin guda biyu shine Allah da kansa yake ya wanda suka ba da gaskiya man yartar da minkum duk wanda ya rija daga cikin ku an dini gabarin addininsa fa tauba ya'ti Allahu bi qawli da sanan Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum da suke san Allah wa yuhibbuna wuji ma Allah yake san yuhibbuhum wa yuhibbuna yaji adillatin ala almu'minin suna kankan da kai ga mu'minai ɗan uwansu a izzatin ala alkafirin amma suna masu buwaya ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna yaki dan daukar kalmar Allah wala yakhafuna lawmat la'in ba ta tsoron zargin ne zargi to nan wallazina ma'ahu wadanda ke tare da Annabi alaihi salatu wassalam su ai sahabban sa kisa wanda ke cikin magabata yake cewa abun mamaki sahabba annabi Musa yahudawa kenan da aka tambaye su cewa bayan annabawan da aka turo muku bayan annabi Musa su ya iska kowa alkhairi da suka ce almajiransa almajiransa haka suka ce yahuda da kansu kiristoci aka tambaye su bayan annabi Isa waye ku kowa alkhairi suka ce almajiransa amma mu abin da kai shi da aka roki mutane cewa waye fi kowa alheri sun yadda annabi ne amma wanda ya fi kowa shairu kuma zai suka ce alba abokan annabi alaihi salatu wasallam domin wanda zai zo ya dauko cewa annabi alaihi salatu wasallam ya zo duniya ya bacca ya tafi sahabban sa sama da dubu ɗari dan da aikin hajjin ban kwana sahabban da yawa hudu ba dubu ɗari da wani abu kuma gaba ɗayan su yawa wa'azi bayan ya gama yake ala halballatu ku saurara shin na isar su ce na sa ta wa ballaka ya rasulullah kai nasiha kuma ka isar ya ma'aikin Allah sai haka da hannu ya ce Allahumma fatta Allah ka shaida sai da haka sau uku to amma saboda lalacewa wasu sai suka ce wayannan gaba ɗaya sun yarda banda mutum bakwai me dalili bayan Allah ya yarda da su a baya ce laqad radiyallahu anil mu'minin والسابقون الأولون من المهاجرين سيدي رضي الله عنهم ورضوان وأعد لهم ذكر يا فتوانا يا كاوش لفيه ما بي يسكت عن علم البداء دا الله في سنداتي رد من سنة سنة كما أسكن أصول الكافي cewa Allah bai san zaki da wata yanzu san zaki shi sa to da Allah ya tashi aiko duk annabawan da Allah zai aiko abinda Allah madaukakin sarki yake yana har aiki da wanda suka fi kowa na karta ne kuma na ja ba da wannan misali a duniyar zama a yanzu duk kwararren malami idan ya je jarabawa duk kwararren malami to za ga fiye da rabi suna ci idan fiye da rabi suka faɗi da kansu sanar za a zauna a jini dalili in dalibai dari a ce ma saba'in da biyar sun faɗi cikin da biyar ne suka fi sai an kira ma da wannan duk kwarewa ta an tambaye shi ne dalili ya nuna alama ba a ganewa ba a ganewa to akwai wani abu dai a kasabi yadda aka yi sai an bincika to a duniyar da an yadda da wannan cewa malami wato sama da kashi 65 ko 70 ko sama da kashi hamsin su ne za su jarabawa ya nuna cewa ya kwari amma annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya zo ya karantarwa tun daga primary har zuwa PhD har an professor ke ya gama ya tafi kuma a ce kowa bai ci ba an karje ma baka yi adalci ba to annabi ya karanta saboda tsaba koyarwarsa annabi alaihi salatu wasallam saboda yadda yake jin kaifa da yawa a kowace mu'amalar su ta sa suka shiga musulunci wannan bai wuce da ake saba da labarin sa makokinsa ai kun ga ga mahaifinsa yana da lokacin da ya ji bai da lafiya yace ya ga baya ganin matashin nan kaza aka ce ai bai da lafiya yace ku zo ku raka nan dubai saboda iya karantarwa ya je duba shi ya kalli yaron nan matashi yace yanzu kai a wannan yanayin baka wato karba alheri ba baban da na zaune sai da goyi kan yana so shiga musulunci amma yana kallon baban za ba ce fa aba wa ya hawu gani aw yasira ni yawo mai ayu majlisani ya kalli baban sai kalla annabi alaihi salatu wasalam baban sa da ya huje ne yace a dai abul kasim ka ba baba al kasim ba komai ya yi shi ya shiga shi ya kalkura ba amma shi ban da shi anan da ake karɓar musulunci me yasa saboda iya koyarwa ta annabi alayhi salatu wasallam wata rana an yi tafiya an yada zango an dawo da abinci a inda aka yada zango ba ruwa kowa cikin ruwa ta dani sai annabi ya tafi wasu sahabbai zara ta daga cikin sahabbai yake ni inda ruwa yake ajiya ne mu mana suna tafiya a hanya kawai suka ci karo da wata mata ta to da abin hawanta ita kuma ta to da tulu kawai suka ce baiwa Allah ruwa muke ce gaskiya ta ce gaskiya ba zan iya ba ku ruwan nan ba to ina za mu samu suka ce kun ga wannan ruwan da na samu tun jiya jiya jiya haka ina da waje yanzu na dawo suka ce to abin da muke so da ke ki zo mu je gurin jagoran mu wanda yake shugaban mu kace mu je dattijo ana zuwa ta bayani kace wannan ruwa na ne tun jiya nake tafi sai yanzu na dawo a neman wannan ruwan su kuma sun zo za su karba sai ce ruwan ki ba zai karbo ba in kin yadda ki bar mana wannan ruwan za mu yi amfani da shi amma ruwan ki ba za mu rage miki komai ba kace ta yadda ta miƙa ruwa annabi ya addu'a yake kowa zai kwasa kowa sai da hadda ba wanka kowa sai da yi ba ruwan ke yana nan tsakiyar da yake saboda haka bayan an ɗebi wannan ruwan da yake to a bata ruwan da yake amma kanka ta shi yasa wani cikin sabai ya ajiye gwadansa mayafi ya ajiye kwarjallansa aka zo aka kinta ɗai shi yake kowa to ya saka masa da alherin da kai saboda haka ba ku da ruwa amma kuna da abin da me suku ya kawo me kilishi ya kawo haka aka rika hadawa kan kace me wanda amma ta goma ta arziki ga ruwan da yana nan ga kuma kayan abinci da ta bude sannan annabi alaihi salatu wasallam ya ga inda ta sauka to shine da aka tashi da abu to aka yi yaki ya annabi yayi da mace to iya gurin da take yi wannan unguwar ta wannan da tijiyar kan wanda ya kai mu zahari da cibiyar da kanta da ta ga abin da yake faruwa ana ta mamaki ta ce musu ga abin da ya faru ta ce wannan abin da kuka ga alfarmar da ana yi jami aka yi ta saboda haka yi bai kamata mu zauna haka ba kun ga duk kun ci albarkaci na kamata ya kawo ku zo mu je mu musulunci gaba ɗaya ta jawo su kowa ya zo a gaban annabi alaihi salatu wasalam aka musulunta wannan ita ce karantarwa ta annabi alaihi salatu wasalam to wanda ya zauna da su ina faɗa wannan ne dan ka gano iya kwarewarsa wajen iya karantarwa zai wahala a ce wai ya bar duniya gaba ɗaya ce wa wanda ya bari gaba ɗaya sun yi rida wannan zalunci ne to ba ce mana dan sa cewa ai ga wata umar ma har Allah ake tuma ta farko kenan domin Allah aka fara tuma da yasa kai da su ba kuma ba mutanen kirki bane domin kan in ka kalli laqad la wannan lam din da karfafawa ce karan zuwa ce ma wasu malai ya kaskace kadi ni ta haƙi tabbas inji Allah tabbas rabiyan lahu rabiya kuma alarabbi fi ni ma bi fasalti an riga an yadda da shi ba wai ba a yadda da shi ba laqad rabiyan lahu anil mu'minin Allah ya gama yadda da mu'minai yake idi wai a wannan lokacin da suke ma mubaya ta hace da rake da kashin bijiya su dubu ɗaya ɗari hudu yake dinna ya dade sai yake ba ni ma ba bi kulubi domin ya san me yake zukatan da kansa Allah ya faɗa haka ya sani sana Allah da kansa yake wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wannan suka rigaya na farkon nan daga cikin almuhajirun wannan suka hijira suka ba annabi zuwa madina wal ansar da mutanen madina da suka karbe su yake walladina tabauhu da wanda suka bi su ku kalli wata kalma da kyau in kana ta dabburin alqur'ani da yazo gun wanda suka bi su yake bi insani da kyautatawa su almuhajirun wal ansar gaba ɗaya ba wani sharri kawai Allah ya jira domin radiyallahu anhu ta kan gaba da su ake sai ce amma wanda suka yi su amma da kyautatawa to su za a ba sunan wa tabi sai ka mutu abai da kyautatawa sannan za ka zama tabi shi za a wasu suka zo tarihin hajjaji sai ce ba tabi ba ne ne dalilin sai a ce Allah ya ce allazina tawa'uhu bi ihsani shi kuma kace biyar ka akwai wanda suke kawo wannan dalilin cewa ta hajjaji ya yi zamani da sahabbai amma ba tabi ba ne me dalili don bai yi shi da ihsani ba sai dai fada layin tabi'u tabi'in haji darajar tabi'ai ma an sauke shi daga nan saboda an ce da ihsani shi kuma ga yadda ya rike mu yayi wasu bulala yayi wasu tambari yayi wasu abubuwa daban-daban sai Allah ya ce radiyallahu anhu to Allah ya yarda da shi kaga shi ma fi ilima bi dadin dadawa inda zai ƙara fice ga da yake wa radu'an su ma kuma sun yarda da Allah ba ka ba za ka zo ka ce ayo ba su yarda da Allah ba shi sa a sai Allah ya bada shi da cewa kuma sun yarda da ni dan kan wani akaran bane zai faɗi wani abu in yarda da Allah kuma Allah ya yarda da shi wane muke saboda haka radiyallahu anhu wa radu'an sai yake wa adda lahu jannatin tajri sannan ya tare da musu aljanna da wato koromin suke gudu a karkashin ta shine tajri ta ta hal anharu koramu ne ke gudu a karkashi aljanna duk wannan abin da ake yi ba aljanna muke so ba to su an ga musu an ba su abin da zai kara burge ta da sahabbai ba Allah ya kalle su yake ko ga ku je da abin da za ku yi ku yi na yabe mu shi da muke faɗa cewa da da abin da kuke cewa sun yi da sun yi da ku to ba ne ba wayannan da Allah ya ba su tambari cewa kun ce sun yi da to Allah ya ce ba ba Hadis ibn Abi Balta wai kafin ma zo ga nan wanda ne bi ne ko ne girma ba ga hadisin as-sab'ul mubiqat ba abubuwa bakwai annabi ya fara cewa sun fi kowanne laifi girma injani musaba al-mubiqa sai ya al-israfu billahi sai na biyu wa qatlun nafs ko wa sihr a wata ruwaya da kadi wa qatlun nafs da kasharin sai ya ce wa qatlu wa aqlu mali yakini da cin dukiyar maraya sannan sai ya ce mu'akulu riba na cin riba shi ce kuma wa qadabul muhsanati almu'minati alghafilat da diban mata mu'minai ta kangagu na kanke ce yake wa tawalli yawmal zahab da juya baya ranar gurgu ana yake mutum ya gudu to bari mu bada misali a cikin suratul surat ali imran ayatul qud Allah da kansa yake innal ladina tawallaw minkum inna mastajallahum shaytan ko inna mastajallahum shaytan bi ba'd ma kasabu yawman takal jama'an ko innal ladina tawallaw minkum yawman takal jama'an hakika wanda suka juya baya Allah da kansa yake sun gudu wanda aka yi gumurdu aka haɗe tawaga biyu tsakanin sahabbai da kafirai sai Allah yake waɗannan da suka gudu inna mastasallahu shaytanu bi ba'd ma kasabu shaytan ne ya zama da su saboda abin da ke annabi ya ce a kai akan jabal ruba an ba riwon gari ma kun sako shaytan ya zama da su inda Allah da kansa yake kuma sun gudu sannan ga ji annabi ya ga mana duk wanda ya gudu a ranar yaki to lalle ya zai baka da cikin wuta ya gama halaka to sai Allah ya baka labarin cewa gashi sun gudu amma ba wanda ya zama da duwan ba ke kan ba shi ba bi ba kace mu zo da wani tashi abin da take to amma abin da zai burge ka Allah ya tsaya a ayar haka sai yace wa laqad afallahu anhu to ni da suke wajen kun na yaji ina gonka ya kai wani hukume ce ya yaji to haka ba ake yi irin yadda Allah yake lallashi annabi alaihi salatu wasalam a wasu wuraren haka Allah ya rika lallashin sahabbansa laifi kuka yi to kun min laifin amma na ya ce sai ce kuma inna la ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai kibiri ni akai wa laifin nan na ya ce kuma ina da hakuri ya hakura ai hakurin ma ya fara faɗa cewa ya hakura abu da yasa ya ƙara gaya ma alhilmu din a gaba dan ya nuna ma cewa ba laifin nan za ku yi wani nan gaba amma ina nan abin gafara ta shi ya kawo kalma halim cewa za ku yi domin ba annabawa bane ku za ku yi wani domin ya san ba ka ganganci shi za ya ƙara kawowa cewa idan a ai ga wani misali lokacin da lokacin da aka zo za a je za a tafi ai fata makka hadis ibn abi balka ai sahabu annabi kuma ya je badar da yaji ana tattara kaya za a tafi can ya kanin sai dan saboda jiba da kowa a nan da yayi jira ya dawo sai yake so ya sanar da yan uwansa cewa kowa ya shiga da yansa ga mun zuwa ba ma bude a kama ta ko a dokar kasa ma a yanzu wanda yayi ne kan asiri a dokar kasa duk wanda ya kai wato sirri na ne ga aje hukuncin kisa ne ba musulunci ya fara haka ne to kaga hadin bin abi wanda ali kan asiri ya aika wata mace ta je ta fada a maka kafin ce da kai cikin maka Allah ya yi wa annabi wa'ayi cewa an tafi tura muku asiri a hanyar waje kaza ta tura sarko annabi ya kirawo amma ibn yasir da sayyidina ali ya ce kuje a hanyar Madina akwai wata mata ta tafi kai sako aje a karbo suka je suka tare da tsakiyar daji cewa ke bai wa Allah kawo sakon da yake guri tace ita ba wani sako to mun jin da aka da idan ba ta kudi cewa ta yi kokari ta kai wannan sakon zalim alim ga gidan da za ta kai to a ji kawai ta shiga dai ta yi su to mun ji bai da wasu yan uwa ce su ba cewa idan sun je sakon ba wai sako ne cewa su nemi makamai da za su yake zo ba haka ba a'a kawai su kuya domin an zo ba za a ba za a afka musu ba dan kai ɗan uwansa su kare sai na ne ce ina take babu ta taje cikin ta kasaf babu ta tsarkake zani ta tsarkake riga babu suka tsaya suka yi shiru suka ce to bayan Allah kin ga dai wanda ya aiko mu baya kariya ya ce akwai sai kuma kin ce babu saboda haka ki kawo kace gaji aiko ka yace na rantsi da Allah ko tsarara zaki sai kin kawo ta tunda annabi yace akwai wallahi akwai da yaga da kaje da zaina yace mu kirkata annabi yace akwai kike babu wallahi kike kawo ina misalin da muke bayarwa an mutumin yau ne zai koma ya ji har tsirara ta yi babu amma dai na da yake annabi ya ce akwai wallahi sai kin kawo da kaga yadda yake kawai sai ta bude kiban da tsakiya kiban da ta zaro ta miƙa wa takarda shine ya dawo yana dawowa da aka karanta sai aka ga sakon da yake ciki na tonar asiri ne me kira asiri aka aka tafi ga yawa mutanen makka amma ba ne da wato tunan yake hadi bin abi balta a ne ko yin haka sai na wani ce ya ne mu tire kan munafiki annabi ya biyo ya kalle ya ce da'u ya umar ya ne ya kai umar baka san ya je badar ba haka yake ne yake kuma Allah ya kalli dan badar ya ce da su da kai ku abin da kuke so ko ne za ku ya yabe muku saboda haka wannan abin da Allah ya yabe masa kaga ne kina ji hukuncin sa kisa ne kai bai sa bai kike ma yanzu kike zagi ne dai kun wannan ne bin girma ne kike ma saboda haka waɗannan su ne sabba annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa ya je badar kuma annabi yake idza balagal ma'u kullatayn lam ya'mal al-khabar idan ruwa ya kai da wani ba ya daukar dauda to sabba annabi sun kai wanda matakin da ba sa daukar dauda ba ta daukan daura to shi za suna da hukuk da haƙoƙi akan wannan na tsara tsara da fasara ayar zan karanto da abubuwa ke kawowa daga goma zuwa sama na haƙoƙin sahabbai akan duk musulmi bari mu kara kaya to wallahi da ma wanda suke tare da waye da hadi mallaki annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala zalik ولو تكلم ومات على ذلك ولو تكلته تكلله الرجع haka aka ce wanda ya yi imani da annabi alaihi salatu ya ga annabi ya gamu da annabi ba ma a cewa ya gani domin sai wani wani maktum makabi ne wata ga annabi wanda ya gamu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan haka ko da rinda ta rasa ta bi ta tsakani ya ce cewa sahabi misali abin da ya na kawo wannan ma'ana ta hudu ko za a wanda aka samu matsala ai bayan annabi ya bar duniya suka ban musulunci amma mun kan da yake bace mina tare an kan da su dole hatul asadi ko da ire iren su saboda haka wanda yayi ridda kuma ya dawo za mu rinse da abu kai ya dawo musuluncin sa to wannan ridda da yayi ana ta tattaura ta ruje musuluncin sa gaba ɗaya ko yanzu ya kai daga sahabi ya dawo ta ji ko ko yana na sahabi ya kace yana na sahabin da domin ya gamu da annabi ko da wannan ridda tara ba suna su sahabi to wannan shine alladina ma abu ashiddahu 'ala al-kuffar suna tsananta wa kafirai amma ruhama bainahum suna jin kan junan ya Allah yake tarahum ruk'an zaka ga sahabba annabi ko da yake cikin ruku'i sujjaran da sujjara shine masu sallah ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala gurin Allah da yarda Allah shi ma mu fi wujuhihim zaka alamomin su a fuskokin su min asar sujud alamun gurin sujjada shine malamin kace ba wai dole je gogiye ba ki ba ji ba bakin gogiye ke ne ba nutsuwa ya kamata ka mai sallah ya zama nutsatsi wani za ga dantin sa duk baki amma sha gaja ne yawa zai iya yiwa kuma ka ga alamar kuma gashi nutsatsi to nan nurul ala nur kenan saboda haka alamar da ake nufi shine nutsuwa an fahimta da kyau ko sai shine min asal sujud zalika masaluhum fi tawra wannan misalin ne cikin at-taura ta annabi Musa tun a cikin littafin annabi Musa kafin zuwa annabi aka bada labarin su waye sahabban annabi an bada labarin su a at-taura wa masaluhum fil injili misalin su kwa injila ka zara'in kamar shuka ce da aka da jara'u ta fitar ta fitar da zangarmiyarta fa azarahu dai karfi fastajlaza dai kauri kuma fastawa ala sujihi ta daidaita akan digadiganta yuwajibu zura duk mu'minin da ya da shuka ko ba ta ga wajen ya ganta ta tsaya ta sha'awa ce to manoma suna sha'awa sai Allah ya Allah ya mutu wannan dirin ne liyajiba bihimul kuffar dan kafirai su jawo jin wannan gurin imamu malik ya jawo layi yake duk mai jin haushin sahabbai kafiri da wannan gurin imamu malik ya kafirta duk mai jin haushin sahabbai ballan tana ya gaji aka ce ne dalili yake saboda Allah ya ce ya halitta sahabbai ne dan kafirai su jawo jin to in kana jin haushin to kai ba kafiri ne shine kuma an ga tayi kyau istinbadin yayi shine ne yaji da yayi kuffar don wani zai rika mamaki rika cewa ya suna sallah suna kalmar shahada kana zagin a wanda ba a tsora a wannan layi shine jahilin da ake ba indomi ko filin suna nan a kauyuka mu da muke shiga kauyuka wurare muna gani za ga wasu an tanye su wallahi ba su sani ba an nuna musu cewa ai duk wannan san annabi ne da iyalin gidansa da shi ake rubuta sannan an nuna musu cewa lallai wayannan iyalan gidan wayannan sabon da ake gaji su suka kace ba kuma wanda zai zo a kace iyalin gidan da ba to iya wannan karatun suka kace to irin wayannan kaga jahilai ne ba karantar da su ba amma ne karatun cikin su yana da ne to da su imam maliki wajen da an ji an fara karatun kwana ɗaya biyu za ga cikin gari mutum zai yi karanda ya daina zage sahabbai amma wanda yake da dasita to shine baya canjawa shine baya canjawa na ga ba ku misali anan wani kauye da muka taɓa zuwa shekara goma sha kwanan mu uku a kauye bayan mun yi wa'azi ran da zamu taho sai muka yi ni ne lakta akan falalar sahabbai akwai wani malamin dokoki dan burgetu shi kuma ya mun ta'alimi mai unguwa na zaune principal tana zaune bayan duk manyan malamai suna zaune an gaito mutanen unguwa inda kauye ne mun gama wannan nan sai wata yarinya za mu kawo wata yarinya sai ko wurin takarda dokuwa fuska gaba da bayan rubutu ne yanzu wannan lakcin da muka yi na faɗi fada'ilu abubakar ne siddi na faɗi farar sai da kula ba wa na faɗi wasu abubuwa na wallahi sai ta turo da takarda ta turo cewa duk wannan maganganun da na faɗa ba akan wayannan zaba Abubakar da Umar duk ƙarya ne Abubakar din da ya kwace ya kwace ya fadi magonarta ya hana aka gari kabara kuma take ka duba littafin ku min hadis sunna ibnu kathir ya kawo a aya ta wallahi haka da quotation mun ga wannan ce akan muna shirin cewa gida a karanta wannan takardar nufi to wannan fata jika mana aiki gaba ɗaya yanzu yara yara ɗan makaranta ya tasiri da suka rika jewa a shi ta harbu wasu da yawa a ajin da wannan da jita a karanta wannan tsaye to idan wannan ba ta da mu baya dan ba warware wannan ba gaba ɗaya lantar da muka yi ta kwana uku duk da zaman aikin banza shi ne shi ibn kathir da yake ce ya kawo a cikin littafin da tabbas ya kawo amma ki sani cewa ya minti ba ta race ba yana da zikariyar NC a cewa kaza kaza kaza yake ba kawo wai a zuwa yake cewa ya kunci ya kuma warware matsalar addinin hadu suna shi ma ya kawo ne dan kaza yara su karɓa kabbara su karɓa kabbara sai ne kuma bayan mun gaba dan Allah ina so mai wannan takardar ka zo inganta saboda aje ba ɗaya daga cikin shekara ta takwas za ka iya rubuta wannan abubuwan littattafai manya mu ɗauwala da a riƙa ba ka shafi references saboda haka wallahi mu zo muna alwala muna kan tattauna wasu abubuwan na dauka ba za ta zo ba kawai sai kai mun sallama assalamu alaikum na ce alaikum salam kace ga na zo na ce wace ce kace ni ce yan fi annan da kake nema na lura na ƙara sa lura ta ji to sannan ki da zuwa kace yawa nace ke yan fi a ce kace sai ji to tafiya kike to ai daga nan na fara dafa mata wuka sai juro je ne to yadda da kwanci ai domin kin akwai jadiya akwai isma na kawo mata manya guda biyar nace wannan su ne manyan tajiri na jiya wallahi da tattaunawa ta yi tsaho in faɗa ta faɗa sai ta ce mun malam na gamsu zagin sabbin kuskure nake to ya aka yi wayannan raburanci sun na san da ta wannan a kan shekarun dole ya wakili kace babu ya aka kika haddace tace mahaifinta ta faɗi wani gari wani local government tace shi ne komanda a nake na shi'a tace a ɗaki yake zaune da su yau karantar da su tace ta haddace shi ba wayannan abubuwan eh duka wannan references din tace ta haddace shi wallahi dan koda gudun irin wannan ranar ta ce mun wallahi ta gamsu zagin ta bai kuskure ta gamsu to amma ba ba za ta iya dinawa ba me dalili da ke saboda ba wata shi ne komanda ko da yake mun rawa fita suna gaba gaba sai wani wani mai unguwa da ya ji sai ya ce ai akar wakan na mu uku ne ai sai maka zai wani ya aure zai ni ce wallahi ba zan aure yan siya dan ko aure ba ba ma lokacin to wallahi ba zan aure shi ba ana zo na kalau eh dan ba zai yi ba ana zo na kalau kuma shi kuma shi ma na ce masa kuma shi ma baban ka ba zai ba mu ba aje ba yarba wallahi wanda yake mataki a irin wannan matakin wallahi ba zai baka ba to kaga akwai wasu suna babaki in mutum baya shiga harkar da'awa sai ya goyi faɗi ake kawai yanzu na da kawai da na faɗa nan na karatu kwanan wani da nake sauraro awa biyu da rabi yayi gaba ɗaya in ka ji ba na jin irin sallan wannan abubuwan wallahi da jin kusan awa biyu da rabi yayi banda zakin sa bai ba abin kuma wai karatu yake karantarwa yake yana karantarwa irin bayanin illolin wa'annan wai da abba suna da Aisha haka ba zai kama suna ta ji ba koye-koye ne don na musu a gyara. Yau na ji ɗaya mana yin lakar ni na da ita a kan waya ta. A tere iyali na Allah ji suke mun da Allah ka ji ce ba ba da kin ne ba. Kuma wannan abin ni akwai abin da nake sauraro ba wai akwai abubuwan da nake saboda references din da hujjoji da yake kawo ni za ki mun amfani. Na kuma ji to da haka wayannan akwai abubuwa ne kullun na faɗa wallahi da haigo ba mai zagin sa bai gwara ai farin sa bai ba zo duniya ba ai ko su sadauna manyan kasa da suke yi serious da ake magana akan ko su kace zagi ai ba ka wani lafiya ba balantana wanda suka kawo ma addini addinin nan ba wadan sa bai ba ko kuma tuni na ji abban ne ya zo ya kawo addini ba ma san da kai ba
duk abin da za su yi tafi a banza
to za ku ga ba wai har arnan da suka kawo suka kawo cibiyar Najeriya suka kawo yanci za ka ga yanzu mutum ya zo yana zagin su ba za a hana shi ballantana musulman su sarda wani suka fawa kalewa irin aikin da suka yi na kasa ko su kace zagi ba za ka wani lafiya ba ballantana ta ba annabi to kana kallo ba kana kallo idan mutum ya zo na rantse da Allah da muka tawo daga Madina za mu je maka tunda muka zo tunanin sahabbai nake cewa mu ga shi yanzu a cikin mota awa takwas amma sahabbai a kafa ba gurin ba gurin hutawa ga tsananin daji zafin na faɗa ran nan zafin maka da madina ba irin na najeriya ba ne zafi ne da yana kaiwa hamsin da wani abu sittin in ka tafi ba takalmi kama kara ta cire haka fa suke wannan tafiya ka duba ta buka ya kai da kano zuwa lagos a kafa aka yi wai na kawai sai ka zage sa Allah ya kyale ka shi ma ne taken Najeriya cewa the um um the um the, um, the, the, the neighbor of Europe has can never be shi ke nan tuna su ya zama a banza injin kuma wai kan fa da suka yi da kan abubuwan Najeriya an ce can never be injin kuma ka yarda amma da abban annabi alaihi salatu wasalam kullum ba kai abun suka ce shi ta yi risala da biyu ga makaranta yace wal kafu amma shajara bainahu yace idan ka biyo kan saba annabi yace ka kane baki da gari a da abin da ya faru a kan ba ruwanka domin sun fi karfin wulakan to mu je zuwa dan na ga lokacin yana hararan mu to sai yace um wato da yazira da yimul kufar wa adallahu alladina amanu Allah ya yi alƙawari ga wanda suke yi imani وعمل الصالحات كي أيوكا نقرأ منهم لجنس مغفرة يمس القول غفرة وأجرا دلالة عظيما بابا cikin haƙoƙin sahabbai a haƙƙi na farko akan mu shine mahabbatu wajibi ne ka so dole ne ka so sahabban annabi kana ji ana faɗar faɗar saboda kaunar sahabbai ba a ƙasar Hausa ai muna faɗa ba wani ne zai zo gaya wa musamman malam wato kasar Hausa malam Bahaushe wai ya gaya maka kauna ahlul bait ba wanda zai je ya gaya ba tun tun tun asali tun tun da tun da tun da ba musulmin Hausawa wallahi da soyayya ahlul bait suka taso domin duk duniya ba inda ake sawa ƴaƴa hakan da Husaini sai sai a kasar Hausa hakan da Husaini annabi fa ba indi bane bambancin su shekara ɗaya ko ni katin hakan ya girma al'adai da shekara guda ba tare aka yi su ba amma da alkunya ta bahaushe a kasar Hausa za ga aka yi ma haihuwa baya faɗin suna da har sai an yi bakwai amma ana haifa ma yanzu an san sunan sai ka dana an saman ma hakan da Husaini an yi da wannan kowa tana da Husaina kowa san da Husaini wato da Husaina duka wayannan kowa ya sani saboda girmamawa kai har yawo ake da zuwa da in yana gaje ku ana ba sadaka kaje mu a duniya a kasar da ake haka wani yazo nan cikin sabon jona abu kawai zai ce yanzu zai kawo kauna arin zai ce kasar Hausa kariya yake yi dama akwai ta dama akwai so da haka wajibi ne a so na biyu da yake kadu fadlihim wa adalati wajibi ne musulmi ya kudurce falalarsa abai da kuma adalcin su adalai ne ba ba su mai bane amma adalai ne wa annahum safwatul umma sannan sun fi kowa tsafta a cikin al'umma shine zaba ku sannan na uku tafadulihim bi hasbi mawarid mawarid din nusus eh bibi ta su gurgurdan yadda nasoci ya nuna misali daga annabi alaihi salatu wasallam sai abubakar sai Umar sai kula faru rakin sai Usman sai Ali radiyallahu anhu daga nan sai al-asharatu mubashiruna mutum ne ya nuna sai hada sai kuma wato Amil Badr sai Ali bai yake da ruwan duka wannan shine mutum ka girmama ta haka na hudu nujumi zikrihim bil khair kana zamta an badan da alkhairi ko da yake da an faɗi sahabbai karka an badan da alkhairi والثناء عليهم da yaban wa najrihi ko wa najri mahasini da ya hada ayyukan su na alheri na biyar الشهود لهم برحمة الله والجنة إجمالا نعم كشيء da cewa Allah ya yi musu alƙawarin zai ba su aljanna sannan kuma ya yi musu rahamarsa dukan kamar da shi da akan sa haka na shida addu'a wa istighfari wa tarabi anhu kai kai musu addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا سوى سابا النبي كده wanda yazo bayan ka Allah ya ce za su rika nema musu gafara ka nema musu gafara kai musu addu'a ka rika cewa Allah ya tabe shi ya tarabi anhu na bakwai as-sukuti an khadi an khadai an khadai shiru dangane da kurakuran da dauke kai akan abin da suke na takwas a sukuti amma ke jira bainamu irin wancan ne kai shiru dangane da sakani da ya faru tsakanin sai na Ali da Muawiya kaddara ta riga fata ne domin mun fada rigimar sai na Ali da sai na Muawiya kaddara ta riga fata ne domin da yaki yayi yaki in lokacin sallah ya sa shi to saranda kowa ya tsaya ya hada ya sallah duka na ga idan na duka kuma an ci abinci wani abokin sa yana wannan bangaren wani ya je su gaisa sai ai zai mun ba ku kashi a gaba wannan abin ya koma kuma idan wani ya mutu a hadi gaba ɗaya ai sallah haka ba kai kaddara ta riga ba wata rana annabi ya ga sayyidina ali shi da zubairu bin al-awwam sun tawo suna tafiya ɗaya ya dafo ɗaya ana ta tsira sai annabi ya yi dariya yake su wannan kawancan na ko wata ran wani sai kun yaki junan ku ina da ya rasulullah mu yake kware kuwa to shine ba wata rana ana wannan yaki wani ya zame a cikin tabi'ai yaje Zubair bin Al-Awwam shi kuma a tawakan Muawiya shi Zubair saboda haka kawai ya zame yaje yana huta ya fitaje ya harbe ya kashe ya zo ga sai mal ai na kai shi saka jawa yake yake to annabi ya ce duk wanda ya ba albishi da ya kace shi dan wuta ne kuma a tawagar wa kaga za ka gane abun kawai ke jiru kaddara ta har gaba da yayin wannan uwan ba ruwanka ba ruwanka kuma rijimar ba ta wato duk wanda aka yi yan tawagar duk ta bi ayi kayan sabai kai shiru kawai sannan na tara bugdu man yujgidu wa rabbi yasi kin wanda yake kin da ji yadda kan yadda ake wa sabai kare rai na goma alayhi dawu bihim wa li dawu bi hadiyi koyi da su da kwaikwayon shirya wasu ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu فلولاه ما كان في الأرض مسلم ولولاه كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم فلولاه كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم haka yi bin kai ne yace wayannan da muka faɗa ku sune sabban annabi sune ɗan tawakkala domin Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithin at-tayyibatu lil-tayyibin wa at-tayyibuna lil-tayyibat saboda haka Allah yana hada mai tsarki ne da masu tsarki annabi mai tsarki ne shi za a haɗa da tsarkaka idan kace da na isha kaza ma ce annabi kake zai domin ko ni yanzu da nake wannan karatun a matsayin na almajiri an cin gauta shi kanka na biyo da wakai ko wai wanka ce mata ta yi iska ce to ni kake zai wannan shine kai tsaye sai ka zan jera ta karatu amma ba san saka ba sai wallahi da nike domin Allah ya ya tsayi wa da tsayi ne to ni in ba in ba da in ba in ba da yi ka bane ni ya zan nemo ya iska to wannan shi abin da kodai yake ake so a bayyana da shi sai ce fa laula mu ba dan sabai ba wato ma kana fil ardi muslimin ba za a samu musulmi ko ai a bankasa ba ولولاهم يقولون قال سبيت ولولاهم كانت ظلام كانت ظلاما بأهلها بعدين تابعي بدا غبا ديه ودنيا دو ذات يوم متين gaba daya duniya walau lahu mukana zalaman bi aliha sai ce walakin hum biha sai da su sabai a cikin bankasa budurun haske ce da jiran na farin wata dan daren sha hudu wa anjumu da kuma hasken taurari su suka haske ko ina sannan ba su ne sabba ne su ne almajiran da annabi ya koyar su ne waɗanda ya koyar saboda haka mutum yana so hadis ya jira Allah bayan Allah yo ba ma ka abai ba a mutane kai ma ka ji da zunubin ka ba ka ji da naka mana ballantana almajira annabi alaihi salatu wasallam ka ji da naka kajin da yake gindin ka ya aike ka ba ka da aiki sai wayannan kake bibiya haba to wayannan su ne a takaice wato haƙoƙi na sahabbai annabi alaihi salatu wasallam za mu tsaya anan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen da dawowa da tsohon da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu akwai iyaye da za su aure da yayan maza da mata a wayannan statistikan muna roƙon Allah mu hukin sarki ya ruba mu da addini ya bani ni kwanya da rasu kula da su muna roƙon Allah ya kina su ga waɗanda suka yi auren kuma aka dare muna roƙon Allah mu hukin sarki ya bani zaman lafiya akwai manta ne karatun mu ga a gobe ne gidan duba kai akwai alai sarki soja da esta babbar esta mace karar su yau kwana biyar kenan na ga muna roƙon Allah mu hukin sarki ya yaye mata Allah madauka bari a yau biyar na biyar ne Allah muna roƙon Allah ya yi mata ya sa ta sabon ne muna roƙon Allah madauka da yake ba wani yayin da mu da hakuri muna roƙon Allah da kina yin tsarawa da tsohon da madaukaka wanda suka sa aure a gaba da da aure ta ko a gaba Allah ta shiga nan wani muna roƙon Allah da kina yin tsarawa da tsohon da madaukaka a cikin nima da lafiya gida da su da Allah gaba da lafiya ya abu ne ke da mu Allah ta sani Allah ta yi kuna da wani da wannan sura da muka ji Allah ta biya mana bukatun mu na kai kuna roƙon Allah da kina yin tsarawa da tsohon da madaukaka iyaye mu da malaman mu da sarga mu da yake Allah da yin salama dan ta mu taro Allah ya sa mu kare yau da imani kuna roƙon Allah ya tuna da cewa kafarin mu da jalama Allah ka zauna da su lafiya masu neman mu da matsaloli da zai hankali Allah kai mana magani kuna roƙon Allah ya tuna da cewa da tsohon da mafaka Allah ya saki da lamarin kun ji rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ya yi mana Allahumma aminna fi makanina fasila haimatuna wa la tumina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين